من إخوانهما وإخوانهما وإخوانهما ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فعقروها فأشبهوا نادمين فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الراحمون يرحمهم الرحمن فاقرها أصبحوا نادمين أنا مكان كان annabi Allah salihu alaihi salam lokacin da suka ce fitar masu da wani mu'jiza Allah ya fitar da taguwa a cikin dutse da kuma ya zama wasu musiba aka ce su sha yini daya yini daya kuma alaƙun taguwan ta shanye ruwan wani abin da ya faru ana cikin yin haka kullum suka kosa suka kosa to annabi salihu alaihi salam sai ce ma wasu daga cikin mutanen sa mutum goma ya ce ɗayan ku shi zai haifi ɗan da zai zama sanadin halakan wannan al'umma su goma su tara daga cikinsu da suka haifi ɗan duk sai suka kashe sai ɗaya ya bar nasa da ɗaya ya bar nasa sai ya taso da sauri ya zama saurayi kowa ya gaishe abin sha'awa sai tara suna sha'a kaga annabi salihu ya yi mana mamuta ya sa mu kashe ya'yanmu ga wani nan da bai kashe nashi ba ga yanayin ya girma suka ce to sun sai da za su su ma sai sun rama sai sun kashe annabi salihu shi annabi salihu kuma baya kwana a gida in gari ya waye zai zo gida amma in dare zai je kokon dutse ya ta ibada har gari ya waye sai su karan nan suka ce mu haɗa kai muka ce shi amma yadda za mu yi mu ce za mu yi tafiya mu sallami kowa da kowa idan mun sallami duk jama'a muka fita bayan gari mu je mu koya da daddare ya fita ya zo wajen ibadan za sai muka ce suka yi haka suka sallami mutane suka sallami mutane suka je suka koya dare suka je suka shiga kogon kamin shi annabi salihu ya zo sai Allah ya kibar da kogon ya kashe su tutaran gaba daya daga ya waye annabi salihu ya fito ana neman su akan ya ka samu sun mutu a karkashin kogo sai wata suka ta annabi salihu haka din da ya da ya sa suka kashe yayansu bai ishe shi ba sai da ya kashe su to mu ma sai mun soke da kuwa shi kenan da suka yi haka sai shi wannan ɗan da ake gani ya fito yana girma din nan shi ne ko dawo sai shi shi zai soke takuwa to shi ne ya je soke takuwa shi ne allah ya ce to ga abin da ya faru ba soke takuwa fa auha aqalaha ba'dhu ba'dan sashin zai ya soke ta shi ne ku dawo ba su suka wayi gari na dimina suna masu nadama ala ƙariha bisa soke ta ba ka zama azab azaban da aka yi mutu alkawari ya kama su ba da ku suka halaka inna fi zalika la ayatan hakika cikin wannan akwai aya wa ma kana asabuhum mu'minin yawancin su zo mu'minai ba wa inna rabbaka hakika ubangijinka lahu al-aziz shine muwayi alaihim bi rahman aka soke dawowa sanin salo ya Allah ya ce a gaya muku an ba ku kwana uku rana na farko ku duba fuskan ku ya za ta zamo za ta zamo tulutuli rana na biyu za ta yi jazor rana na uku kuma za ta yi baki to da sai bakin nan sai aka sako musu iska mai zafi ko ina zafi ko ina zafi suka rasa yadda za su yi daga nan sun suka ga wani girgije girgijen da sanyi duk suka taru suna cewa kuro kuro kuro ga inda sanyi yake sai su zo gama taruwa Allah ya komo rani ya kashe su Allah subhanahu wa ta'ala shi ya kamata zama abin lura liman saba ma Allah Allah ya kaskawa azaba mu al'umma annabi ne aka ce mana a'a tunda annabi annabi rama ne ba za a yi mana wa inna rabbaka la huwa al-azizul hakim
كذب القوم لوط المرسلين إذ قال لهم ربهم لوطنا لا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين
kazaban an gama magana annabi salihu za a shiga kissar annabi nuhu kazaban qaumun lutin al-mursalina mutanen annabi nuhu sun karyata manzannai qala lahum aqum ya inna dan uwan su nuhu yace masu ala tattaquna ba wa tsoron Allah ba inni da kuma sun ni manzo ne gare ku daga Allah kuma min ce فاتقوا الله وجزهم ألا وأطيعون يبيني sannan wa ma as'alukum alayhi min ajri ba ni tambayan ku biya ni lada in ma ajri illa Allah ala rabbil alamin lada na da zama sai yana ga ubangiji talikai shi zai biya ni sai ya shiga faɗa musu mummuna aiki a أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق ما خلق لكم ربكم من أزواجكم ولكم قوم عاصون قالوا لئن لم تنتهي لتكونن من المخ- من المخرجين
na mata tuna zukurana yanzu kwa dinga zai ce ma zukuran mazaje min al'alami daga talikai aminan na wata zaruna kuna bari ma halaka lakum rabbukum abinda ubangijin ku ya halatta mu min azwajikum na matan su ba mabalikin na wato kumbulan su wato gaban su bal antum ku qaumun mutane ne aduna masu ketarewa masu shishigi متجاوزون الحلال إلى الحرام ما كبر حرام سكوما حرام حلال سكوما حرام yana ta mutuwa ne ya ka ku ji tsoron Allah wani ayan ma zai ce ga ƴaƴana mata ku aura mana bai kamata namiji zai ce namiji ba ba dan namiji an yi shi don mace ne mace an yi shi don mace qalu zai ce la illam tantahi ya wallahi idan baka bari baka hannu ba an in kani ka alaina ga barin mutum da kake mana irin wannan aiki da muke yi la takunanna wallahi za ka kasance min al-mufarriji daga abeban fitarwa min baladina da garin mana za su kore shi daga garin qala nuhu قال إني لا ملك من الحالين رب نجني وأهلي مما يعلم مما يعملون فنجيناه وأهله أجمعين إلا عزيزا جوامرين
rafa najjaynahu rabbi najjana qalis nuhu yace inni li amalikum min al-qalin wallahi ina daga cikin masu fushi da aikin ku masu kin aikin ku wannan aiki tar da shi rabbi ya koma na ce ya Allah na jini ka tsirar da ni wa ahali da iyali na mimma ya'maluna da abin da suke aikata wa min azabihi daga azabansu Allah ce wani jainahu muka tsiran da shi wa alahu da iyalinsa a jima'i da muka illa ajuran sai dai tsohuwa ya far'adu matansa mun san ya ta birgagari na a cikin masu warguwa cikin azaban halagana halin ita matarsa akwai mumina akwai kafira ita kafiran ita take shi annabi ruhu yana sauke baki in sun zo a gidansa idan an sauke baki sai ta kunna wuta inda rana ne mutanen garin su ga hayaki sun san akwai baki gidan annabi lulu sai su su kewaya suna neman su da albasha idan ko da daddare ne sai su ga hasken wuta da sun ga hasken wuta sai su gane akwai baki a cikin a cikin gidan to Allah subhanahu wata'ala ya aiko lulu yayi ta masu wa'azi yayi su mawa'azi ce za mu fitar da kai a garin nan to da halaka ya zo Allah ya gawa na miruru dukkan ku ku fita amma ban da matarka matarka din nan tana cikin halakaku to ya za a iya fita ba tare da matan su ba Allah ce to idan kun fita dukkan ku wanda yake naka kar ya waiwaya wanda ya waiwaya to yana ci duk suka fita da shi da iyalinsa da matansa ita kadai ne kafiran sai ta waiwaya ta ga azaba na sauka wayo mutane na Allah ce dama da ke sai sun san da zai hana ka ta baki da shi sai Allah subhanahu ta'ala ya ce sai dai matarsa wata mata fil ghadirin tana cikin masu zuwa halaka sun madamman al'akari sannan muka halakar da al'akari na sannan halakar na muka halakar da su
وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم mamman alaihim muka yi ruwa a kansu matsalar ruwa amma ba ruwa irin na sama ba hijarata ruwa ne na duwatsu min jimlatul hilal daga jimlan halakarwa kowanne dutsen sai zo ya kashe shi fasa a matsalar mutane da ya yi muni wannan ruwa na ababen saurara mun matsarun wato ruwan su inda fi zalika a cikin wannan halakarwa hakika na ayatan akwai aya وما كان أكثرهم يوجد سبزم مؤمنين مؤمنين با وإن ربك حقيقة وبنجيكم لهو العزيز الشيخ وأي عبدين برحمة
كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ كان لهم شعيب لا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين to an gama magana annabi lutu za a shiga magana annabi shu'aib kazzaba sahabu laikaci mutanen aika wa fi qira'atin bi hasbi hamzati laikaci ko al aika wa yaqaw harakati ya allah laikaci kenan wa fatil ha shi wannan aika din hiya zilatun wani rukunin itace ne kusa da garin madiyana sun karyata al-mursali na manzanni iska na lahum shu'aibu yayin da shu'aibu ya ce masu kaka a ayoyin da suka wuce ya ce a ce iska na lahum aqum aqum to anan sai ba ce aqum ba iska na lahum shu'aibu dan lam yakun aqum lam yakun bai ce aqum dan wanzu ba لأنه لم يكن منهم في زمن جنس ولا تتقون مواجه ورم الله با شيء النبي شعيب والنبي غير مدينة مدينة سنة مدينة madiyana dan annabi ibrahim tsakanin madiyana da misra tafiyan kwana takwas ne to nan allah ya aiko annabi shu'aibu a wajen yana ce musu ala ta tsabon baka ji tsoron allah ba inni lakum rasulun aminun ni manzo ne amintacce gare ku fattakullah ku ji tsoron allah wa adi'uni ku bi ni wa ma as'alukum alayhi min ajrin ba ni tambayan kula da a kansa in ma a jirya lalana bai zamo ba illa ala rabbil alamin sai bisa ubangiji talikai
أعوذ بالله ولا تكونوا من المخسرين وذنوب الكفار المسجين ولا تكونوا الناس أشياءهم ولا تعصوا في الأرض المفسدين
أو بالكيلة كشك مولو akin mugu wala ta kunu kar ku kasance minar mafsarin daga masu toya mudu kaga shi ya zama shaibu abinda mutanensa kenan suka yi aka halakar da su shi sa can Allah ce wai ne ne mutarfi alladina idza qalu ala an-nasi yawsawun wa idza qaluhum aw wazanuhum yusiruna wadannan har yanzu wannan hukunci yana nan ta dafi bai da jawabi za ka ga mutum yana awo yana da babban kanu ba kaura in zai tsaya in kuma zai sai da sa kalami ko kuma ya mummo da muru ko matan ka kaga tana sai da irin irin bambanin madara din nan na waki ta buje kasan ya roza to masiba ya zo gidanka sai ta mai da shi sai ta dalili ta dalili za ka wannan ya zama ruwan dare ko ko mutum ya hukunce kwano a gefe saboda kawai dan abin da zai samu kasa to ka ji ne sannan wannan tauye mudun kadai ya sa aka halakar da waɗansu za a ce karshen alamar tashin duniya amma a wani rasu yau saboda nan ne ake samun wahala to Allah subhanahu wata'ala shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam da ya je Madina a cikin addu'an da ya ma Madina yace Allah ka sa albarka a mudun Madina mugu na awo na madina Allah ka sa mashi albarka Allah ka ɗauki alloban madina don lokacin da je madina akwai yawan ciwar wata da safai suka zo ba su saba ba wanda suka hira daga makka zo goma madina sai ciwo wannan ciwo yau wannan ciwo yau min sallallahu alaihi Allah ka ɗauki annoban cikin madina ka mai da shi wuri kaza sannan kuma ka sa albarka a mudu duk inda ake cika mudu albarka zai sauka duk kasuwar da ya shahara da kwamfada mudu da sauransu to wannan kasuwa ba zai albarka ba Allah subhanahu wa ta'ala yana ba al'umma annabi labari ga abin da waɗansu suka yi aka halaka su ba dan ya zama aya gare mu abin da yasa Allah zai kawo mana azaban albarkan annabi Muhammad Allah ce ma kana Allah ma azabahum annabi ma kana Allah ma azabahum wa yastaghfiruna saboda shi rahman yana ce ku cika mu wala takunu min al-muslimin wa dhunubu ya'awdu bil qisṭatil mustaqim da ma'auni madaidaici albizanin sauri da ma'awo kashi biyu ne akwai wanda za a auna da murgu akwai da suke skeli dama akwai wanda ya san shi za ga akwai kiro akwai rubin kiro za a sa in nauyin ya daga ya zama daidai kenan to shi ma'aunin nan ma na wai na madaidaici wanda zai ba da daidai abin da ka zo ka saya ba laifi ba ne ka sama kuɗin ka abin da za ka ci riba a kai amma ka cika mutu ba ka tauye mutu ka ce ka rage kuɗi ba musu ba ne gwamma ka wani ce to ni ne abuna ka zani da zira ai wuri ka za ka zage zawa je ka wurin shi ka saya arziki na ba waje ka ni kaga ina cika mutu in za ka iya saya waje na ka saya in ba za ka iya maka ba ne kamar buhuna za ka gani a kasuwanni kowa ya san buhu mai cin tiya arba'in sai ka ga an je kasuwa an so mai cin tiya talatin da bakwai a rage buhu sai a dingiya kai da gani ka san ai tarbiyya wannan ba daidai bane ka cika yadda ya kamata arziki na Allah ne idan ka cika ka sayar yadda kuɗi ya kama in ka ce wancan ai gashin yana sarrafa sai ka auna ka gani nawa ba daidai da nashi bane waɗannan mutane Allah ya halaka da su saboda tauye mutu saboda mu ma da mu annabi ana mana wa'azi ne Allah da karshe kan ce wannan ya zama wa'azi ka lura Allah na iya kawo wala ta so bil al muslimin karbai banna a cikin kasa musulmi da masu banna bil qatl da kisa wa gaini da walansa min asiya bi kasr al musannadati afsada wa mufsidina hali bi muakkidatu li ma'na amilha wa taqul ladhi ja'alakum
واتقوا الذي خلقكم والجبل الاولين قالوا انما انت من المسحرين وما انت الا بشر مثلنا وان ظنك
واتقوا الذي خلقكم يا أيها الذين لا يعلمون والجبلة الأولين لعلتم فرقوا قالوا بسك أمسى مشعيب إنما أنت من المستصحرين كي كان لك اسم أبن أكوى سهر وما أنت إلا بشر مثلنا كي وكلمه قوي وسيم سندي كمم وإن مغففة من السكيلة واسمها معلوم إنه نظنك أبين ذلك لمني لشأني منا زتنك لمن الكاذبين كان cikin masu ƙarya da lokacin mu annabi ka ce mana kai annabi ba cikin alaina isban Allah ka saukar akan mu yanki bi sukuni sini wa badiya min sama'i daga sama addu'a suke mummuna a san kafiri ne mutum na da hankali ya ce in gaskiya ne Allah ka shirye da in ba gaskiya bane Allah ka nuna bane ba gaskiya bane a'a su kawai Allah ko da azaba Allah in dai da gaske kai annabi ne saukan mana da yanki na azaba mana mai samai in kunta min as-salihin fi risalatika in kana cikin gaskiya daga cikin manzancin ka
قال ربي أعلم بما تعملون فكذبوه فعقبهم عذاب يوم الذلة إنه كان عذاب يوم عظيم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم
قال يا ربي أعلم وبينا شيني مسني بما تأملون لأمن نبوك حيكتا وفإن جاريكم زي نوم ساكيا بإنشي وكذبوا سكا قرية شفاء الله عذاب يوم الظلم azaban ranar inuwa mai girgije ai sahabatu azallatu girgije ne ne masu inuwa ba da harin shadidin bayan zafi mai tsanani a sabon da ya same su ba an bar alayhi nar ta yi ruwan wuta a kansu ba ta da kudu fatar kudu ka kone gaba daya an ce Allah ya kori jahannama ta kore dan wani yanki nata ta saki zafin ya zo kansu zafi ya yi ta kona su har cikin su ya nuni gaba daya suka fita suna neman idan za su samu sanyi duk duniyan ba ba sanyi sai zafi sannan su ma suka ji su ga wani sanyi suka taru suna kira ku zo nan mu taru ga inda sanyi yake sai da ma sun samu Allah ya mai da shi zafi duk ya halaka فتركوا إن إنه كان عذاب رب يوم عظيم حقيقة يوم هكذا يا رب عذاب رانا لي بابا إن في ذلك أتكم وشأنك أقول آية آية لا وما كان أكثرهم يوانشن سبزموا مؤمنين مؤمنين وإن ربك وإن ربك حقيقة ومن يجنك لهو العزيز والله شيء هو الرحيم يرحمه
وإنه لتنزيل رب العالمين لقد جئوه لكن ألا كذبا لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وإنه حقيقة شيء القرآن لتنزيل سوكر والي رب العالمين لأبين ذلك نزل به الروح الأمين rai tsarkakakke shine mala'ika jibrilu shi ya saukar da shi ala kalbika bisa zuciyanka ya rasulullah wato an jibril ya zo sai jefa wahayi a cikin zuciyar annabi sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ma annabi kai ne ka saurara la tuhazzir lisanaka li ta'jala bi inna alaina jam'ahu wa qur'ana idan ana karanta maka ya rasulullah da farko annabi yakan dinga bi kamar mai koyon karatu da malami Allah ya ka tsaya kai shiru kawai la ta fara fi sanan karka motsa ta kai ta ajilar jiki mu za mu tara maka ita kuna don ka kasance minal munzirin daga masu gargadi bi lisanin arabiyyin mubinin da halce na larabci kuma mai bayyana ko wa bi kira'atin bi tashdidi nazala da yace nazala nazala wani sifar ruhu wal ba'il Allah aka yi nazma a ruhu shi ne mai aiki na shi ne abu
وأنه لمثله على وجهه أولم يكن له آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل ولو نزلناه على بعض الأعلمين فقرأوا عليهم ما كانوا به مؤمنين
وإنه أي شيء القرآن أي ذكر القرآن المنزل على محمد ya tabbata lafi zubril awwalina a cikin littafan mutanen farko Allah yana tunatar da su yahudu da nasara cewa duk waɗannan abubuwan da annabi yake faɗa muku kamin ya zo akwai labarin shi a littafan farko kamar a taura da linjila duka akwai labarin alam yakun lahum ayatun ashe bai zamo aya ga kafiran makka ba lahum ala zalika bisa wancanin ka an yi alamahu ulama bani isra'ila cewa malaman banu isra'ila sun san annabi to ai wannan ya yi su aya kamar abdullahi bin salam shi abdullahi bin salam malami ne na yahudawa shi ne da ya ga annabi muhammadu Allah ya ce ma annabi idan ba yahude ya ce bai san ka ba ƙarya yake don ya ariku na ku kama ya ariku na abu na abu sun san annabi kamar yadda suka san ya yayi nan Allah salam da ya ga annabi shi wallahi da na gan shi na san shi fiye da dan da na haifa a gidana dan da siban annabi da zawansa da burkansa da karmi nasa Allah bai bari ba ya rubuta a taura da injila to shine Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ya yi shi ku aya ku kafinan makka su yahudu da nasara suna wadatanta kafiran maka suna cewa ku ba ku da addini mu muke da littafi daga Allah mu ne masu daraja sai aka samu da annabi a cikin su Allah subhanahu wataala ce ai ya yi ku aya a ce su waɗannan masu takama da littafin sun san annabi Muhammad kamar shi Abdullahi sallallahu alaihi wanda ya ga annabi ya san shi bimman amanu daga wanda suka ba da gaskiya فإنهم سوء يخبرون سنا بار لا بار ذلك لو استعنك ويقوم بالتعدانية أو لم يقم ونصف آية أو لم يكن لهم آية وفي الوقع والنية أو لم تكن لهم آية ورب آية ولو نزلناه kamar sun saukata alkur'ani ala ba'alil ajamina bisa sashin ajamawa duk yaren da ba balarabe ba sunan shi ba ajami inda yare ba larabci ba ne komin girman shi ajamanci ne wannan shi alkur'anin nan da nun saukar da shi ba da harshen larabci ba muka kawo shi da harshen ajamanci rahu alaihim annabi ya karanta makadaran makka ma kanu bihi mu'minina ba za su ba su ba da gaskiya da shi ba bambatan ne ce ba yi za su ji kyaman bisa su ce ai ban ma ci abin da kake faɗa ba Allah subhanahu ta'ala ya kawo shi da larabci hancin annabi hancin mutane
كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقولوا أنها منذرون
كذلك أي مسلم إدخالنا التكذيب به هكذا مثال شكر ومقرية وامشي بشي بقراءة العاجمي ذكرات عجمي أسلكناه ومكشكت التكذيب قرية وامشي بشي في قلوب المجرمين أسكن توشي المجرمين أي كفار مكة بقراءة النبي ذكركم أنك محمد صلى الله عليه وسلم لا ينادي ملفا لكسيا شيبا حتى يروا العذاب الأليم أرسلتم عذابا لنا فتاتيهم تصوم بغتة أبكي وهم لا يشعرون سوء الصليبة فيقولوا ليس هل نحن منظرون شن أما أصورنا من بقى da dubi da dubi ba da gaskiya fa yi ƙalu na hundu ya ce masu la ƙalu sun ce mata ƙalin azab yau su ne wannan azaba ƙalin da ala
أعقب عذابنا يستعبدون أقرأت يوم متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يعدون
قال تعالى الله تعالى يجعل بعذابنا يستعجلون شيء عذابا من يسكي لمن غوغاوا لشيء abu aida hadirni ka bani labari in ma ta ana wa in mun ciyar da su dali sini na shekaru sun baja kun ma kanu yi wa sannan abinda ake muku alkawari na azaba ya zo muku ma istiwhami ya tumbi ma'ana ayyushi wani abu ne a gana zai wadatar anu gaban su ma kanu abin da suka kasance yi matta'una ake ciyar da su dali fi dafi azabi a cikin dunkule azaba a yanka auta yi ko tabbatar da shi a yi da ne ba abin da zai wadatar kafiri in yana gaskiyansa yana cewa Allah ya kawo azaba wani ce in kana haza wani kuma zai duka Allah kuma wannan gaskiya ne da gare ka ba mutar alaina ya ta tallace ai ba na gaugawa azaba zai sauka shine Allah subhanahu wa ta'ala yake ce da su yaushe ne ma kafiri yana ce ayya ayya Musa ni ba na gaugawa za a ɗan biyar da kai daɗi ɗan shekaru ko shekara ɗari dai a duniya a munasabar azabar Allah da za a gaba da shi ai bai wuce sakon ɗaya na duniya tun da shekara ɗari karewa zai in dai aka ce shekara an an baci iyakansa ai ya riga ya kare shi a kuma a baɗi iyakansa ba in an ce shekara kaza ya kare da an fara zara an fara zara an fara zara sai ko ta rana ya kare to na lahira ba zai kare ba shine Allah ce za mu ji yadda ku dadi shekaru kai ta kafircinka kai ta tsiyanka kai ta zalincinka shekara nawa shekara nawa duk tsiyanka ba za ka kai kwana ɗayan Allah ba kwana ɗayan Allah shekara dubu ne wai shekara dubu a duniya inda yawan mai inda ba ka ka alfi sanadin min ma ta wasu to duk zan kayan mun tsiya gobe zan kama ka me da sauri ba sai ma kara maka jin daɗi wani sauran yanzu ainihin azaban ya sauka ba abin da zai wadatar da ko ai ta shekaru ai ta jin daɗi Allah kuma da ikon sa nan ana yayi maganin sa dan jin daɗin da kan jin saba'in ya kare eh saba'in zuwa da manasa wannan ya ba daɗi ba daɗi bacci da shan rabin bacci tashi bacci wayo gaba na ciwo gaba na ciwo sai sanda sun taimaka sai an samu sanda a taimaka wash wash kullum in ka ji daɗin da yawa a ce suga a ce hawan jini a ce paralyze ko in ka rasa jin daɗin da yawa ka kushe ka kushe shekarun da Allah ya zai ciyo da kai daji in dajin ne kai ta ci in kai kaso da yawa masifa in ka zama sirri masifa can in ka ci nama da yawa an kafa ya kai a ce ban da cin nama sa don jini ba ya ka ci dajin kenan ka ci ciki ya yi kaso ba kwashi in aka ka shuga ya hau a dinga ramewa a dinga ramewa din gara ne aka gabata ta tare da Allah dan ba mu jin dadin sai karu da yawa ai dai amma ran da na gama magana ya kai magani an magana ta
wa ma aradna min qaryatin illa laha munzirun dhikra wa ma kunna zalimin wa ma tanazzalat bihi shayatin wa ma amru bi lahum wa ma yastati'un
ma halakna min qaryatin ba mu halakar da wani alƙarya ba illa na kamun zirun sai dai mun kawo mai gargadi ga ita rusulun manzannai tun zuwa halaha wanda za ta gargadar da mutanenta shi sa aka ce zikira wa'azi domin duk wanda zai zo duniya ne an gama halittarsa a cikin cikin uwarsa Allah zai ta jali a kansa ya ce alastu biratukun zai ce shi ne ubangiji sai ya ɗauki alkawari da Allah sannan ya fito duniya idan ya zo duniya shi ne ce kullu mawlidun yuladu ala fitrat islam illa an abawayhi yuhawidanihi aw yunasiranihi aw yumajisanihi duk dan da zai fito duniya sai ya dau alkawari tsakanin shi da Allah don ya zo duniya ya fada ya sa'a sai ya fada gidan Muhammadu ko Ahmadu ko Musa ko Sulaiman ko Dawuda sai a sa mai sunan musulmi sai tashi musulmi ai wanda musulmi ne wanda in koyi rashin za'a zai bada gidan jacob ko ya bada gidan mutuwa ko damina shi ke nan yumanci sani ke ke yi hau dani yi samu ya to Allah kuma na wata Allah ya ce saboda haka idan ka zo duniyan ba za mu barka haka ba sai mu turo manzanne su suna zindamu ba kuna mu'azzirina hatta na ba'asa rasulan za mu kawo azaba ba sai mun kawo manzo manzon nan ya zo ku tuna ba ya kawo muku dalilai da ba ka ba Allah ya samar da kai dubi sama dubi kasa dubi dare dubi rana ayoyin Allah da iri iri wannan duka muna yin zikira wa'azi ne wa ma kunna zalimina sannan idan suka kibi muka halakar da su mu zalunci ba fi ilaki ma cikin halakar da su ba da izbarin bayan gargadin su ونزل آية تنزوكا أولا ردي لقول المشركين كذنشا مشركين وما تنزل به الشياطين أولا القرآن يجي سوكا تشيوى الشيطانون وما ينبغي لهم بكما تلهم غيث أن ينزلوا سوكا به نشيبا وما يستطيعون ذلك باسل إيقهم هكا إنهم عن السمع لمعزولون wallahi su dinnan shaidanu ababen nisantawa ne ga barin jin zancen malayi bai shufi da tauraro domin da kanin zuwan annabi muhammadu shaidanu allah ya kan ba su dama su tashi har kusa da sama su dinga jin zancen mala'iku idan sun ji zancen mala'iku kamar misali allah zai wani abu ko na baiwa ko na azaba mala'iku za su dinga bari ai saura kaɗan Allah ya kaza to shi da nan na sai su kula da bokaye idan sun zo sai su ce bokaye ai Allah zai yi kaza idan sun faɗi gaskiya ɗaya sai su ƙara ƙarya goma sai aka ce ai shi da nan sun san gaibi sun san sun san gaibi Allah subhanahu wata'ala ya ce tun da ya so ya aiko annabi Muhammadu sai ya tara saman gaba ɗaya in sun tashi zamun je zaman sai tauraro ya kona su shi ne suka ce da sama ne ya tsawo suna neman wai mai ya ana zuwa sama ne suna yawo suna yawo sai suka samu annabi muhammad yana karanta alqur'ani yana karanta alqur'ani sai suna kira kai kuru kuru wannan maganar shi ya hana mu zuwa sama ruhi ilayya annahu sama annahu min al-jinn wa qalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila rusul wa amanna rusula min al Allah subhanahu wata'ala ya ce ko da kuke cewa ku kafirai ai abubuwan da annabi yake faɗa shi da nuke daukowa daga sama a ba annabi Muhammadu ba ai kamin zuwa annabi Muhammadu na ana shedanun zuwa sama yanzu gobe na koyo da sauraro نعم فلا نلوم عليه إذا أنافع فتكون من المعذبين وأنت عشيرتك تقربين واغفر جناحك لمن اتبعك من المؤمنين
نعم فلا تدعو مع الله إلها آخر karka bauta ma wani tare da Allah wani abin bauta daban wanda ba Allah ba idan ka yi haka fata kuna za ka kasance min al-mu'azzabina cikin aliban azabtarwa in fa Allah zalika in ka aikata wancanin ka alladhi da'uka ilayhi wanda suka kira ka zuwa gare shi wa anzir ashirataka al-aqrabin ya rasulullahi da karkata da dangoginka na kusa idan alkhairi ya zuwa gida ake fara ina ka samu arziki ya gida ke kama da ko yan uwa su ci mata su ci da komi to akwai alkhairin da ya ga annabtar annabi muhammadu babu sai allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya rasulullah in za ka fara kira ka fara da gida ka kira yan uwan ka na kusa suwaye su ne banu hashim da banu abu muttalib ka kira su ka yi masu gargadi ka gaya masu kai annabi ne wa kada an zara annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu gargadi jahara na bayyana rawa buhari an ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira quraishiyawa yana cewa ya quraishiyawa ku sai kanun ku yanta daga barin wuta bani zurnan wadatar ta ku komai daga azabar Allah ya yayan abu mutalibi ni ne Muhammadu ba zan wadatar da ku gomi daga Allah ya abbas dan abdul mutallabi ni manzon Allah ne ku duku ga Allah ba zan wadatar da ku da gomi daga Allah ya sabiyar ku anniyar manzon Allah ke ma ki ku ba da hannun ran tsira da ke wajen Allah ya Fatima binta Rasulullah ki tambaye ni abin da nake da shi na dukiya ba zan iya gada da nake da alawan Allah haka dai annabi ya yi dai dakin a wani kawai ya hau dukan sama ne da ya hau dukan sama don lokacin in za a yi wani taro wani muhimmin al'amari dukan sama ake hawa sai annabi ya hau dukan sama yana cewa ya bani ali ya yan gidan wani ya yan gidan wani duk aka yi ta fitowa da da aka zo me yake faruwa abu lahabi ya zo da wurin shiyawa sai ce to menene sunana suka ce muhammad dan abdullahi ya ce da zan ba ku labari cewa ga yanki ya zo faru garin nan ganga ganga da dawaki sun cika wannan bayan garin za ku ganga daji ko za ku gare ta suka ce wallahi za ku gare ta ba za ku gare ta ka ba tun da kake ba ta bajin kariya a bakin ka ba za ku ganga daji mu ba mu taɓa jarraba kanya wajen ka ba sai ce to abin da nake so in gaya muku ni ne gargaɗi ne gare ku kamin zuwan azaba ne kaɗai dai na bautan gunkin nan guda wuri Allah gunki ba zai wadatar da kawai ba ba nan ne abu da hali ya halaka sai ya ce ma annabi ali hada da auta nan abin da ya sa ka kira mu kenan iyakan wannan cutar mallaka Allah ya ce to tabbace da abu da hali mun tausa sai ce ai zan samu ni Allah ya ce ma ga ni an kuma da kuma ma ka samu sai salala za ka hali matan da suna baki ta haɗe jami na biyan wamra a turu amma da tsanarai bin jiniya abdul masani kuma yana da ya'ya biyu saboda kusanci shi da annabi yana da yawa ya'yansa guda biyu maza suna auren ya'ya mata na annabi da wata kai da aka zo kada wannan ayar annabi ya karanta sai kira ya'yan ya ce da ni da ku za mu haɗu in ba ku saka mu muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya'yansa ba shike nan da akwai zabu da uzairu su biyu suka saki yayan ɗaya daga cikinsu da ya ji iskanci sai zo gaban annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce an saki yar taka duk abin da za ka yi kai ya tura ma annabi yawo a fuska sai annabi ya ce ba zan yi fada da kai ba amma wani zaki daga zakokin Allah shi zai halaka zai halaka ne yi halaka ne da mana ya dawo ya mu banza ga abin da Muhammad ya ce ta ka shiga magana ka shiga magana haka kuka yi da shi ko ni ba ruwa na ba ruwa to sai tafiya ko kama su za su je fatauci da yayan nasu guda biyu suna tafiya cikin daji irin yamma ya yi dinnan a samu wuri a kwana da aka zo za a kwana sai ubangiji ce kai wane ya kuka yi da wani rantsa shi ya ce wai zaki zai ce ne ce wallahi a dajin nan ban amince ba ban amince ba hanya zaki nan ba zai kashe ka an sani ba to mu tara kayan mu duk kayan na kwari mu tara wuri dai aka tara kayan na wuri aka tara kayan na wuri ya ce to kai ka hau can tsoron ka kwanta mu za mu kwanta a tsakanin ko za ki yaro ba zai gane ka wallahi da daddare ko za ki yi fito yanzu ya bi masu bacci nan biyu shi shi na bai ji shi ba ya tsalle ya kamo nan ya zallaka ya yaga shi gaba Allah subhanahu wa ta'ala baya ganewa kan annabi Muhammad kaga baban shi yayi na baki Allah ya ce tabbal ya da adina so dai ga wa annabi to yau din nan ma ka san ya kai da bayyana da akai a yau din nan a kullum tabbace da abuna da tabbace da abina da tabba to naka da ya ce wa annabi wani magana ne ba yan wannan ba da ya man sauki amma ya zaki annabi Allah ya gane mutum wa min jana haka ya rasulullah ka tausasa zafin ka alin jari baka liman ittabi'aka ga wanda yake ka min al-mu'minina daga mu'minai الموحدين وتكرهت عنه
فإن أدوك فقل لي بريء مما تعملون فتوكل على العزيز الرحيم الذي يدعى حين تقوم وتقلب ما في الساجدين إنه هو السميع العليم
نعم فقل لهم فتمسوا na bayyana sauka idan sun saba maka ai ashira cika dambojinka fa kullahu kace musu inni bariyun ni kan na hukuta mimma ta'maluna daga abinda kuke aikatawa min ibadati ghayri Allah na bautan wani Allah wa tawakkal kai tawakkali ya rasulullah lil wawi wal ba'i ko wa tawakkal ko fa tawakkal al aziz ar rahim isa ubangiji buwaye mai rahama ai afawwal ilayhi jami'an wa ka kafawala dukkan lamarin da zuwa ga Allah alladhi yarunka yayin da yake ganin ka hina taqumu yayin da kake tashi ila salati zuwa sallah wa taqallubaka da yawan juyawan ka fi arkanin salati a rukunonin sallah qa'iman wa qa'idan wa raki'an wa sajidan annabi yana halaye daban-daban halin tsayuwa halin zama halin ruku halin sujada kuma da jujjuyawan ka fi sajidina a cikin masu sujada shine aka ce ta'allu ka fi sajidin annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama zahirul mutahhar shi tsarka ne ko zahirul min zahirin aba'u min zahiratil ummahatil muhammad annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba biyowa hanyar da babu aure ba saboda ka tun daga annabi adam har zuwa kan annabi muhammadu in wannan ya haife shi wannan ya haife wannan ba a taba biyowa ta hanyar zamuhanci ko hanyar jahilci to anan malamai da suka yi bincike suka ce to ai annabi ibrahim alaihi salam yana daga cikin kakannin annabi muhammad kama shi annabi ibrahim yayi da babansa azara babansa azara ne har ma ya yi addu'a Allah ya gafarta mashi Allah ya ce ba zan gafarta ba kar ka ƙara yin addu'a ga babanka to Allah subhanahu wa ta'ala ya ce annabi muhammadu ya biyo wata masu jarida masu jira ya aka yi azara ma suka ce azara cikakken tarihi dan uwan mahaifinsa ne babansa taron baban annabi ibrahim taron ne to dan alqur'ani yana nuna cewa wa kafirli ali wa kafirli ali ka gafarta ma babana to a ka'idar larabci inda shi ya haife shi ba zai ce haka ba suna kanan cikakken tarihi ta ne shi ne mahaifi ibrahim ba azar shi azar din nan dan ko uba ko uba ne dan da yawa kakan ce ma kanin babanka baba dan ko kawon babanka baba haka ne to ala kulli halin dai annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba biyowa ta hanyar da masu sujada ba masu sujada ba ta qallubu ka bi sajidina ina wani ce na taba rubuta tsakanin kakanni da ta wajen uwa ta wajen mata ga annabi muhammad wajen mutum ɗari biyar ba a taɓa samun inda ya biyo ba masu tsira saɓanin yadda shari'a ta ce kowa larabawa na yanzu aka ce abinci ka kakan shi zuwa goma za a za a sha mamaki ko za a je a tarbi a samu wani suna wanda ba za ka zo jin shi ba bisa a shari'a ta ce domin ka tambayi waye babanka aka ce wani babansa ba wani babansa wani to bayani ka bayani karka ce min cikin wannan can kai dai tunda Allah ya buɗa ka zama na kwarai to bar tambayi sama sama ne sani ba ka san inda abin ya faru na ta tanazzalu tanazzalu suna sauka ala kulli ba an faki a kulna misali ina ku mina ne wal alwalabi ukum shin bana ba ku labari ba ya ku fara maka da alaman tanazzalu shayadin gawane shi da nufi ke sauka min hasli idan da ainihin hasli a tattalan salo فنزل على كل أربعة نسيم يلقون السماء فأكثرهم كافرون والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يحيون
تتنزل شيطان suna sauka ne ala kulli afaki bisa dukkan makareci azimin fajirin fajiri muslim salim musaila matul kazzab wanda ya ce wai shi ma an zo kan masa da aya Allah ya ce su kawo ko da kaman aya ɗaya na Qur'ani ya gagara su kawo ko kaman aya uku ya gagara shi kenan sai ce wai shi ma an zo kan mashi ya tara kare ransa ya zo ya ce na ɗaya na kan aka aka ba zan yi zai ba ba aka yin da shani ya kawo wani abu daga ko kuma ya ce wai shi ya iya menene a nan tara kai ba zai ce da bi a zinabil bi da sauran su Allah ya ce to shi da nuna bokaye suna sauka wajen ayyayyen mutane da waɗansu su minar kahanin daga bokaye yau kaunar saura suna sauraron shi a yi masami suna jefa shi shaidanu na suna jefa abin da suka ji masami ruhu abin da suka ji minar mala'ikati daga mala'iku ilal kahanin zuwa bokaye أعظم من يوم كاذبون مكريتان يلمون إلى المسموع كذبا كثيرا سنة تعالى كريا ديوى روى بالنسبة وكان هذا وأن يعلم قبل أن هجبت الشياطين عن السماء كان أشامك الشيطان قبل السماء كان أشامك محمد سكان تجاه سجي تنقذ السماء سجي تقول أكبر النبي إيسى sai aka sha maka ce su ba su iya zuwa sama na biyar da na shida da na bakwai amma suna zuwa daga sama na hudu abinda suka yi sai zo su dinga gaya wa bokaye da annabi muhammad ya zo sallallahu alaihi wasallam aka hana su ma zuwa gaba daya wa shawa'u mawaqa yatba'u mulghawuna fatattu ne suke bin su bi shi'irihim a cikin waƙan fa yaquluna sayfani bihi da shi wa yaruna qutu wa yu'anu gaban su fa hum mazmumun su abeban zargi a kalam tsara shi ba ka sani ba ba ka gani annahum cewa mawaka ya yi muna suna kukutsawa fi kulli wajen a cikin korama min auki tilkalami na hanyoyin maganganu kamar da fannoninsa bayan da za a yi waka musamman a ce wannan mai waka ne irin na masu mulki bai hada da hauka ba ko ya zaki wanda yake ba ma yabon a jirgin hana ka da dafa a ji maka wanki ko shi ke nan wai wadda kafin tashbiki da wani wata shiriki a arabar ke cewa wai akwai kama da abin da ya sa ita ina ce wani zaki ne zaki ne to me aka aka aka samanta shi a abin da aka samanta da shi jarumi zaki bai wato to shi ne suke ce wani asali da almushabbu da mushabbu to amma in an hana ka da ice ba to shi ne shi alam ba ka ganin cewa mawaka fi kullu wani ya hu na su faɗin gaskiya su buga na su buga a faɗa maka abin da ba daidai ba ka ce shi kai kuma har ka ɗauko kuɗi ka ba ka ce wa shi a rawa yin tsohon mun dawo alam tara annan fi kullu wani ya hu amma nan aka ce kaman waka na yabon annabi muhammadu wannan babu da ne domin duk abin da ka faɗa wa annai muhammadu na yanzu to ya wuta ya wuta wasu ila zaki ma shi ta bin sharafi wasu ila tsarihi ma shi ta bin wa marubal ilmi ne annahu musharraf wa annahu khairu khairin lahi kulli wani yace da kunta abdullahi sayyidu halqihi tanzil lahu ma shi ta la tanku sitra in ka ce bawan Allah ne duka nan da to shi sa a waka na yawan annabi abu ne mai kyau domin babu ƙarya a cikin abin da za ka yi faɗa ma annabi na wani ko sai ka dan sa ki shirye ci kuma a zamanin annabin da yake larabawa suna takama da waka suna takama da waka in ba a samu mawaka gaban annabi Muhammadu ba to za a sha samu matsala sai aka samu irin su hassanu misali da hassawa ya wasaha wanda idan aka zagi annabi da waka kuma sai su rama da waka idan suna so su girma annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mu sabansa ni idan na fito ku daina girmama ni kamar yadda ajamawa ke girmama sarakunan su kaga in kana zaune dole ne in sarki ya zo dole ne ke gudu ba shi ne girmama ba in ka zauna ka haɗu da dogarai dole ka rike saboda ka girma manzo Allah ya ce ni ba sarki ba ne ni manzo ne idan kun gani ku daina tashi shine shi Hassan bin Sabit wata rana yana zaune sai ga annabi ya kullo yana tafiya ya ga tafiyan ba irin na mutane ba juyawan ba irin na mutane ba kallon ba irin na mutane ba kai can zai faɗa ko tsayuwar ko murmushin ko tafiyar wannan doka na annabi yau sai mun yanke sai mun ke ci ya rasu da lahi a kowar kiyamu a dai ga farko wata rukun farko an na yin faɗe ku a yin filu man lamu a kalan wani yi wa ma'ar wato ya raka wala ya rasu da ai dole a bakin mai girma a yi hankali na yau ne ba zan iya ba na tashi tsayuwa don kai farilla ne wani farilla ba zai yi ba mai hankali ya ganka bai tashi ba dole mu ba ka girman ka ya rasu irin waɗannan magogi ba su da laifi amma wakin da za su jawo hankali za ka da yawa da daban biyu an yi su bisa wakoki don ya fi sa nishaɗantarwa wanda za ka karanta in kai wakan ka ji daɗi ka samu fasara.
وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين أسلموا أي منقلب ينقلبون
annahum yaquluna suna fada ma la yaf'aluna abin da ba su aikatawa ay yakdubuna suna gari illa alladhina amanu to sai aka dogar sai dai masu imani wa amilu salihati suka yaki na kwarai min shu'ara'i daga mawaka don an taba zuwa sai na Aisha manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ce ma mawaka kai ku zaki kuran shiyawa ku zaki kuran shiyawa akwai abdullahi ibn rawahata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kai kai mawaki ne in sun zage ni zage su sun zage ni ka zage su kamar yadda yadda aka yakin yakin uhud suna ganin sun ci riba sosai akan tunda sun kashe wajen mutum saba'in sun kashe mutane a cikin sallar sama da yawa sai suka zo suna wasa suna jan uhud uhud uhud uhud uhud uhud ai wasa ne sai annabi ce ku amsa mu ku ce me za mu amsa ku sai ku ce musu Allahu a'la wa ajal Allahu a'la wa ajal Allahu a'la wa ajal sai suka ce inna lana unza wa la unza lahu annabi ce ku faɗa musu me za mu da ce Allahu maulana wa la maulana lahu bayan waɗannan mu'minai wanda suka kare kansu da an taba annabi Muhammad sai salama sai ce to sai dai waɗannan wa zakarullaha kaseeran suka ambaci Allah da yawa ai da zikirin shi waka bai hana ya tsane zikir ba wannan tsaro kuka dauko fansa ne hanyar kufari da zalin kafirai bayan ma zulmu bayan an zalunce su hanyar kufari na wani wani kafirai suka suka zage su yi mutumina waɗannan falai su mazmumina su waɗannan mawaƙan ba abe ban zargi ba ne قال الله تعالى الله تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم Allah bai son bayyana mummuna na zance sai dai wanda aka zalunce shi amani da na alaikum to ga hujja da duk wanda ya shishigi a kan ko ba a ta zuwa alaikum kuma mun shishigi a kan bi misli ma a ta da alaikum misalin abin da ya zaye mu shi sa in an zagi annabi shine Hassan bin yake cewa hajjatu Muhammadan fa hajjatu anhu وإن الله بي ذاك الجزاء أجوت محمدا قرنا تقيا رسول الله شيمته دعاه فإن أبي ووالدتي وإلي محمد منكم فرما yana zakin kafirai ce ko zaki Muhammadu na amsa masa ni sakamako na wajen Allah babba ne tun na rama ma annabi Muhammadu zaki ko zaki Muhammadu mutumin kirki mai tsoron Allah dabi'an cika da kawai na fanshe shi da uwana da ubana da mutunci na zan mun farsa da mutuncin annabi Muhammad ya ci gaba yana ta waƙoƙi ne wanda to Allah ya ce manani da da alaikum fa adadu alaikum misli ma adada alaikum in wani ya zaki malamin ka da da waka kai ma waka ka lada alama misli ma adada alaikum وسيعلم الذين ظلموا التسنم الذين ظلموا ولن في ذلك لجماعة وغيرهم لو لم يكونوا لا تسن أي منقلب من ولد يوياوان ينقلبون في يوياوا يرجعون بعد الموت لا تقوم ويموت وأقوم لله الحمد لله رب العالمين Malam, game da abinsa Allah ta kama da alkhairi Allah ya kara masa basira da fahimta da hakuri da juriya Allah ya ji kanmu Allah ya ji da iyayenmu da malamanmu da malaman malamanmu da shekunanmu Allah ya kashe malam Abdulkadir Allah ya mai sakaya da aljanna da dausi mai martaba da dukkan da Allah ya kara masa lafiya Allah ya kara masa lafiya Allah ya kara masa lafiya Allah ya sa aka ba lafiya tambayar mu na farko akan magana mutum ne zai yi tafiya mai nisa amma a jirgin sama zai iya ajiye azumin da koko
ai azumi an ce in za ka yi tafiya ya kai mil arba'in da takwas an ba ka dama ka sha azumi ba a ce ko a jirgin sama ko a mota ba ko a keke ko a kafa ba amma a ƙarshe an ce wa an da su mu fayyadin lamu ko yi azumi ya yi ba da kowa ya san halin tafiya ko dai a ƙasa ko a keke ko a doki irin wahalar da ake sha da zafin rana da sahara to kai da za ka shiga cikin sama yanzu ka dinga share bacci wanda za ka shiga a ce wai ka daure kanka ka daure zai da ba tafiya Allah ya ku tashi mu tafi ne yanzu ko ku zauna mu tafi sai ka daure kanka wai ma kun daure da kyau sannan a tashi lalle ka yi dai akwai imani ko da shari'a ya ba da dama to abin da ya bi kyau mutum ya azumi amma in ya sha mutum da Allah ya ce a sha ba ya da zai yi amma dai wa ta su ko hayar nan
ana matsala mutum ne ya tashi da subaki sai ya sami ya fita da masiri a cikinsa ya ba ta mishi wato sai ya tashi sai ya ɗan iya wanke wannan ya sallar subaki bayan ya yi sallar subaki ya ga magariyawa lokacin sallar a zuwa ya yi sai ya zo wani masiri ya kushe a wajensa to shi ne wani sallar ya sallar subaki ne sai da wannan wanda ya yi na safe to ai abin da aka ce sai ya mai da sallar nan na safe kamin nan shi wannan ya kankare abin inda ya gama zai ya wanke da ruwa lissafin nan ya yi sallah da najasa sai mai da sallar safe sai na da amma salloli da suna
haka matsala wannan mutum an yi masa laifi ne laifin ne ya rantsuwa ya ce ba zai yaje ba daga baya sai aka tara mutane da aka je aka ba shi hakuri sai ya ce ya yaje to ya rantsuwan nan da ya yi tsakanin da na koko ya zai a haka din ya bi in ka ce za ka yi abu mara kyau ka ce billahi lazi la ilaha illa huwa sai na yi kuma abin ba mai kyau ba ne aka ba ka haƙuri ka haƙurin ya ji ka yi din kar ka ce ai na riga na rantsi shi ko wannan kafara ka yi azumi uku ko ka ce da mutum uku kafara da zuwa shi ce ba wai azumin da kwana da ce ba ne a ce da mutum uku ne ko azumi uku
aka matsala wanda yake cewa ya ya kamata a dinga yin wani abu ne ya kamata a dinga yi a ƙarshen wata na ramadan a gobe na ƙarshen wata na ramadan na ramadan shi ba ce ga wani abu abin ayyanawa a goma na ƙarshe na ramadana ba illa goma ga wata na ƙarshe din nan annabi yana naɗa shimfiɗansa ya koma masallaci ya zamo mai iri to in kana da iko ka zo masallaci in baka da iko in kuma fira za a zo a yi ko maka zauna a gida kai itikafin a gida abubuwan da ake so a karanta babu kamar alkur'ani don watan alkur'ani sau da haka karatun ka ya zama mafi yawa a kan alkur'ani ka ta neman gafaran Allah ka yi tawa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salati in kuma an baka wani lakari na neman arziki sai ka karanta in an baka wani lakari na neman kariya sai ka karanta amma lamar suna da lakarin da yawa in lakari kake nema sai ka je ka samu a wajen su amma dai abin da ake so a karanta yawanci karatun qur'ani wannan kowa da kowa ne duk wani musulmi qur'ani kayan sani istighfari salatin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akwai wanda duk a rayuwarsu duk kwana bakwai sai sun hadin da Qur'ani wanda zamanin sai na Usman abin da yake yake suna ce mishi bikiru ko ko yudu subhana wa shu'ara ya kabir ya qadiru qabu bana ranan farko za su yi su goma sha daya rana na biyu za su yi su goma rana na uku za su yi takwas rana na hudu za su yi bakwai ai takwas din har dai a kai karshe daga kafu zuwa nan duk kwanaki goma nan ba a ramadana ba sai an zauka qur'ani haka ake so mumini yake in ba zai iya ba fakara goma ta sara min qur'ani to amma a cikin watan ramadana watan qur'ani ne a yawaita a yawaita salati ga annabi a yawaita istighfari a yawaita in kana neman arziki su ya nabi mu ne ga yanayin ya da ne ga Allah in kana neman kariya su ne ila biyu ko ayatul kursi su ta sanar da yawa kadima bai dai
akan matsala wannan yana cewa kashin kaji na gida yana ɗaya daga cikin wanda yake fata alwala ko kuma yanzu wannan kajin da tura mutane na shiga cikin cici kutu kutu duka aikin shi amma ba za su yanke cikin zuwa alwala ya kama za su je ce alwala shi sallah to wannan waya yake ya aka yi gashin kaji ya bata alula gashin kaji bai bata alula idan ka yi alula ka taka kashin kaji na gida ba ce ka sake alula ba ka wanke gama ka wanke gama shi abinda yake bata alula abinda ya fita daga jikin ka tusa kashi bisa yi shi ke bata alula amma idan ka yi alula ka taka wurin da kake zaton ne ya sami ko kake zaton abubuwa ne ne wanda babu kai ba ya warware maka alula ba ne kaban ne za ka wanke inda ya taka shi kuma kashin kaji abin da ya sa na gida yake zamowa na jasa saboda in sun ga kashi suna taba kaji gida suna taba kashi sukan ci kashi su ci tsutsa da sauransu saboda haka waɗannan kashi kajin gida ya zama na jisa amma wannan kazan turawa da ake tarewa a ɗaki a ba su masara da wasu kemikal a haɗa musu ruwa kashin su ba na jisa ba
a kan wadanda akwai wanda ya kawo sadakar Qur'ani jiya ina neman du'a'i a mahaifiyarsa addu'a ba ta lafiya da koma da neman du'a'i Allah ya bada lafiya. Allah ya ji kan zama annabi. Ba mu lafiya zama lafiya da kuma.
Wa